بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دياغ الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مو domin ci gaba da darussanmu musamman na wannan rana ta litinin bakwai ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine hudu ga watan 11 a shekara ta 2019 a lissafin miladiya za mu tashi a darasinmu na 99 daidai 100 ba daya a karatunmu na littafin fadlul islam na malam al'imam muhammad bin abdullahab da sharhin da jikansa ya yi wato malam salih ali sheikh waffaqahu Allah wa hafiza muna babi na hudu babi da yake magana akan باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين bayan sharhi akan wannan aya da munasabarta da bayanin alakarta da babin ya kawo hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu na zuwan ayyuka ranar ƙiyama. don neman su yi ceto ko a dora su su zama su ne mizanin da za a auna bayi a kai sallah za ta zo azumi zai zo haka dai har zuwa ƙarshe sannan a ƙarshe al'islam zai zo kuma da abin da Allah maɗauki zai gaya masa wanda duk yana cikin abin da za mu tashi a kansa yau za mu tashi da ya ce wa kazalika fi sa'iril masail bayan magana akan cewa za mu fahimta daga cikin darussan da za mu fahimta a wannan a hadisi shine tawassuli zuwa ga Allah da sunayensa ka roƙi Allah da sunayensa masu kyau ko mafi kyau idan kana da wata bukata da kake so ka roƙi Allah sai ka duba a sunayensa abin da yake da munasaba da abin da kake bukatar sai ka roƙe shi da shi ka ce ya alimu allimni ya mai ilimi ka ilmantar da ni wani ana kiransa tawassuli da sunayen Allah to shi ne ya gaya mana muhimmancin abin bayan ya gama wannan sai ce wa kazalika fi sa'iril masaili to haka nan a sauran mas'aloli sai ce faddu'a min a'zami ma yakunu sai magana kuma akan muhimmancin ita kanta addu'a bismillah karanta wa kazalika ko ɗauko daga fayyadul abdu bima yunasibu matlubahu dan mutuna sosai نعم نعم مطلوبه نعم فيتوجه الى الله جل وعلا باسماء الجمال له جل وعلا كالغفور والرحيم والودود والتواب ونحو ذلك وبأسماء الجلال أيضا التي فيها عزته وجبروته وهيمنته وكبرياؤه جل وعلا لتعرضه لنفحات الرب جل جلاله وتكلفت أسماؤه وكذلك في سائر المسائل فالدعاء من أعظم ما يكون فإذا وفق العبد للدعاء بالتوسل والثناء على الله جل وعلا بما يناسب المطلوب فإنه لا يصرف يصرف بل يجاب كما أخبر الله جل وعلا بذلك. طيب malam yace bawa ya kira ubangijinsa da abin da ya dace da bukatar da yake so idan abin da yake so shine gafara to ya nemi soyayyar Allah ya kusanci Ubangiji da sunayensa na kyau cikin sunayen Allah akwai sunayen da suke nuna girma akwai sunayen da suke nuna kyau Allah mai kyau ne inna allaha jamilun yuhibbul jamal naka daga cikin sunayensa akwai aljamil ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da faɗi wannan inna allaha jamil Allah mai kyau ne don haka a sunayensa kuma akwai waɗanda suke za a iya kasa sunaye da yawa a tattaro da yawa za a iya kiran su asma'ul jamal sunayen da suke nuni zuwa ga kyawun Allah akwai kuma sunayen da suke nuni zuwa ga wato girman Allah akwai kuma sunayen da suke nuni zuwa ga sarautar Allah da ikonsa da mulkinsa to duk wanda ya dace sai ka kira shi harkar mulki ce kake nema ka kira shi da irin waɗannan sunayen hanyar harkar ilimi ce ka kira shi da ilimi yawa duk abin da yake ya dace kamar maghfira kaga wannan a cikin sunayen jamali yake wato sunayen kyau daga cikin sufofin Allah mafi kyau shine shi mai rahama ne mai jin kai ne mai gafara ne waɗannan a jamal suke yawa to shine sai ce sai a kira shi da waɗannan sunaye yace wa kazalika fi sa'iril masail hakanan a sauran mas'aloli yace kai فالدعاء من أعظم ما يكون الدعاء تاوش عندك كيف أماني جلمان تبا نوع سابن شيني أبنك يبدون من أعظم ما يكون ما نتنا من يمن يلقبوه فإذا وفق العبد للدعاء بالتوسل والثناء على الله جل وعلا بما يناسب المطلوب إذا ألا يباوى بيوانسا قم دكتر يسا يداشي da yin addu'a da tawassuli da yabo da kirari ga Allah maɗaukaki bima yunasibul matluba da irin sunayen da suka dace da buƙatar shi bawa an gane fa innahu la yakadu du'a yusrafu wannan addu'ar ba safai akan kore ta aki karɓarta Allah yana son kirari a yi masa kirari ce ya Allah kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza saboda shi ba buƙatar wani abu yake a gunka kai ne kake buƙata a gunsa don haka in kai masa kirari jin cewa ka yadda da shi ka yadda da matsayinsa ka ba shi matsayinsa ka yi imani da shi sai ga komai kuma ya baka ba hasara ba ce don dama shi baya hasara an fahimci abu fa'idar wannan kirarin kenan to amfani da kiran sunayen Allah da suka dace da abin da muke bukata wani ita ce fa'idar لا يكاد الدعاء يصرف ba safai shine la yakadu da wahala a ce wannan addu'a yusrafu mutum yayi ai watsi da ita a ce ba za a karba ba shi yasa magana sayyidina Umar kullum mu rika tuna ta mun sha faɗa ta dai a wannan bigire da wasu makamantansu cewa sayyidina Umar yana cewa shi yin addu'a a ko in ce karɓar addu'a bai taɓa damunsa ya ce la ya hummuni hammal ijab alladhi ya hummuni ko inna ma ya hummuni hammul du'a kun gane wannan zancen ma'ana ni ba a biya mun bukata a addu'a shi ya fi damuna ba in samu damar in yi addu'ar shine sama da komai in dai na samu na yi addu'ar to shi kenan ni na gama me yake ishara zuwa gare shi yana ishara ne zuwa ga wani hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bawa duk lokacin da ya roki Allah wani abu to addu'an nan ba ta faduwa ƙasa banza za a yi masa ɗayan abubuwa uku yanzu kun tuno hadisi ko dame dame ko dai a biya masa bukata ko a aje masa wani lada mai yawa a lahira ya ganshi bai ma san ta inda ya zo masa ko kuma a duniya in an kaddara masa wata musifa za ta same shi saboda addu'a nan sai a kauda ita kisa kullum ka dage da yin addu'a kada ka ce a ba komai ai na riga na shirya ba abin da zai same ni a'a ka yi addu'ar sai ka ga Allah ya kawar da wani abun da da an tsara zai same ka yau kaga in zaka fita kai tafiya din nan kar ka manta da addu'a tafiyar ka rika yawan yi ko ka fita kayan nisa sai ka tuno to ka yi ta kuma ka ci gaba da tafiya la'alla wannan yin sababi ne na cewa an tsara wani abu zai same ka sai kuma Allah ya kaɗe shi sai ka ga kawo shi ƙila ma abin ya zo gadan gadan gashi zai zai cin maka zai riske ka sai kawai kaga Allah ya baka wata manufa wai mafita ka fita in yan fashi ne barayi masu kaza masu kaza masu harbi ga su din suna nan sai Allah ya baka dama ka wuce saboda me ka roƙe shi ka san da shi shi in ka san da shi to ka zai san da kai ku duba fa ambato da yake waɗanda suka zauna la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa haffatuhum malaikatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa nazalat alaihim as-sakinatu sai kuma yake me wa dhakarahum Allah fi man indahu me suka yi kisa a babin malamai suna wa'azi akan aljaza'u min jinsil amal sukan kawo wannan hadisi aljaza'u min jinsil amal sakamakon ka yana zuwa ne a irin jinsin aikin da ka aikata ka ambaci Allah to fa zakarahumullahu fi man indahu kuma sai ambace ku a cikin mala'iku a cikin mala'iku sai a ce wani dan wani mutumin kirki ne a ce kai yanzu su mala'ika jibril duk sun ji sunan ka kai mutumin kirki ne kuma waye ya faɗa Allah ne fa gaya musu ba wani mai bada labarai ba labaran duniya aka faɗa a cikin rediyo ba duba fa yadda mutum yake sha'awar a ambaci sunansa a rediyo ya biya kuɗin zaɓe ko zaɓi sanka haka kawai saboda yana sha'awar ya ji an faɗi sunansa a rediyo to don Allah ka tuna kuma ka ji cewa Allah ne ya ambace ka mahalicin kowa mahalicin komai kuma ya gaya wa mala'iku wane mutumin kirki abu ya isa ka tara mutane ka yi walima inda kana da sanin an yi wannan to Allah sa ta samu dace Allah samu dace to mu je don haka ka ambaci Allah da mafi da sunan da ya dace da bukatar ka kai masa kirari yawa mun ambaci wannan abubuwa uku ko yawa ko dai Allah ya baka abin da ka nema ko a aje maka wani lada ko a kawar maka wata musifa a duniya wannan abin shine sayyidina Umar yake tunawa yace shi yasa ni addu'a karbatta ba shi ya daman ba yin ta ne ya damu in samu damar da zan roki Allah shine gabana shine nafi ganin wahalar amma karba baya mun wahala saboda na san ubangiji alkawarin da yi ba zai fasa kuma sannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la yaruddu du'a la ya ruddu qadar illa addu'a babu abin da ke mai da kaddara sai addu'a shi addu'a tana da tasiri hatta a kaddara Allah zai iya kawar da abin da aka rubuta zai auku gare ka sai a shafe shi sai a fasa saboda ka roki Allah da ka wallahi karke wasa da addu'a kullum da ta bacci da ta fitowa daga gida din nan da ta tafiya da komai ka tuna Allah shi in ka tuna shi ka yadda da shi sai ka ga abun mamaki in ku ka rabu da shi sai ya rabu da kai sai kai tsammanin dabarar ka ce take sa ka ci nasara kuma sai kai wata ran ka ci nasara kai ta tsammanin in yana so ya batar da kai sai ya barka sai kai ta tsammanin dabarar ka ce ba za ka tuno cewa shi bane amma waɗanda suka yadda da shi sai kaga sun nemi sun roƙe shi wani abin da a al'adance ma baya yiwuwa sai kaga Allah ne to Allah ya samu dace to sai ce bal yujabu kama akhbara Allah jalla wa ala bidhalika wannan addu'ar za a amsa ta kamar yadda Allah madauki ya faɗi ud'uni me astajib lakum haka ya faɗi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya wajabta yin addu'a shi yasa ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna nar jahannama dakhili duk waɗanda suke girman kai daga bauta mini shi yasa malamai suka kafa hujja da wannan aya akan cewa addu'a menene ibada ce da haka addu'a babban babbar ibada ce kuma mai muhimmanci huna qal to anan sai ma sai manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yace fa yaqulu ya rabbi sai al-islam kai yace ya rabbi ya ubangiji na anan ya halatta kenan ka ce al-islam makhluq hmm هل الإسلام مخلوق؟ هل الإيمان مخلوق؟ نعم kwarai haka ne gashi ya ce ya rabbi da ma makhluqi bane ba zai ce ya rabbi ba amma alqur'ani fa alqur'anu ghairu makhluq saboda alqur'ani shi maganar Allah ce shi ko musulunci menene alaƙar bawa ne da ubangiji don haka ba shine ubangijin ba in ka ce ba makhluqi bane kuma ka mai da shi abun bauta an fahimci abu yau don haka alqur'an al-islam makhluq min al-amal والله خلقكم وما تعملون ذاك دع أيكم مخلوقات فيقول سيش يا ربي أنت السلام كيني السلام وأنا الإسلام نيني الإسلام فيقول الله عز وجل سي الله سي إنك على خير للي كان كان الخير بك اليوم آخذ ونشي بعد يا حكم sauran da sallah da azumi da zakka me aka ce musu innaka ko innaki ala khair shikenan zance sai tsaya amma shi al-islam bayan ce innaka ala khair sai kuma aka kara aka ce bikal yawma akhudhu a yau din nan da kai ma'ana bi sababika a sababinka akhudhu zan yi uquba wanda duk zan kama da laifi a yau to a sababinka ne in ya yi wasa da kai bai yi ka ba in ya zo wannan rayuwar ta lahira baya tare da kai al'islam to waɗannan su za a yi wa hukuba wa bika u'ti kuma da kai ma'ana bi sababika wannan babu sababiya ce ku fahimce ta sosai wa bika ai bi sababika a sababinka u'ti duk wanda zan ba wata falala da ni'ima to a sababinka zan bashi da haka ashe ran kiyama duk wanda ya shiga wuta kuma ya tabbata a wuta ya zama dan wutan da ba zai fita ba to ba zai shiga wuta ba sai saboda islam saboda islam ta bangaren me kin yin islam saboda bai yi musulunci ba sai sa zai tabbata a wuta wanda dukkan ya shiga aljanna to zai shiga ne bi sababi qiyamihi bil islam saboda musulmi ne domin wanda ba musulmi ba ba zai shiga aljanna an fahimci abu don haka bika al-yawma akhudhu wa bika u'ti abin da yake nufi fa qala Allah azza wa jalla fi kitabi sai Allah ya ce a littafin sa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan hadisi sai ka wannan cewa Allah ya ce dama wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ka gani wanda duk ya riki ya bibi ya bi ya yi riko da ya yi aiki da ghairar islami wani abin da ba musulunci ba dinan ya rike shi a matsayin addini falan yi kubala min to ba za a karɓa ba ashe zai zo da aikin da ya yi nan kiyama amma sai a jura a ce tafi ba za a karɓa ba kaga kenan ashe duk abin da za a ba da shi na kyauta da ni'ima to bil islami ne duk abin da za a yi uquba a kansa shi ma bil islam wa huwa fil akhirati min al khasirin alahira kuma yana cikin hasararru ta babbu marasa rabo wannan rabo rashin rabo ne ya kai a shiga wutar jahannama babu rashin rabon da ya kai shi qauluhu fadin sa da yace bikal yawma aqubu a yau dinnan a sababinka ne zan yi uquba ko zan kama wanda zan kama yace yumkinu zai yiwu an ya kuna tafsiruha ala ahadi wajhayn cewa fassara wannan kalma ma'anarsa biyu ta fuska biyu zaka iya fassara wannan kalma ta bika akhudhu kalmar bika akhudhu za iya fassara ta ta hanya al-awwal hanyar farko bika yawma aqumu a sababinka don kai ko lura da kai kai ne mizanin da a yau zan kama me ake nufi da aqumu min al an samu kalmar ne daga al akhdh shine damka kamawa wa huwa al uqubatu wal azab shine uquba da azaba naka wanda za a damke shi a yau to za a damƙe shi ne saboda musulunci wal mu'akhadha da kuma kama mutum da laifi والثاني لا يفسر وأن الكلمة كما ده معنى تبيو بك اليوم آخذ يعني آخذ الوسيلة da kai zan karbi wasila mana kamun kafar da za a yi a sababinka ne zan karba wa akhudhu shafa'a ceto da za a yi a sababinka ne zan karba ma'ana duk mutumin da ya zo da musulunci shine ya cancanci a cece shi wanda ya zo ba da musulunci ba kuwa to bai cancanci a karbi cetonsa ba fa yakunu al-islamu shafi'an sai zama musulunci ya zama mai ceto yi ukhazu shafi'an za a ɗauke shi a matsayin mai ceto wa yi ukhazu sababan za a ɗauke shi a matsayin mene sababi sababin da za a bayar saboda shi sababin da za a yi azaba saboda shi yi ukhazu mizanan za kuma a ɗauke shi a matsayin mizanin da za a auna aiki da shi to sai malam yace wal awwalu abharu amma ra'ayin farko fassarar farko tafi bayyana tafirin jayi mai ce fasarar farkon cewa bika ahubu ai uaqibu wa uaqibu eh mana saboda dalilin ka zan yi uquba saboda me bai faɗi sababin ba anan la'alla ka iya cewa sababin shine siyaƙin ya nuna atsafin da aka yi nawa bika u'ti tunda u'ti me ake bayarwa ni'ima shiga aljanna rahama ko to ashe akhudhu tunda aka yi atsafin u'ti akanta to akhudhu ba na ni'ima bane na kishiyar ni'ima ne ko shi da abin nufi to sai ce wal awwalu azharu wa huwa annahu min al akhdhi wal mu'akhadhati an kamu samu kalman ne daga kamu da kuma wato a tsare kama mutum da laifi wal uquba da uquba wal nikal da kuma wato dai yin azaba ya'ni bika yawma uaqibu a sababinka ne a sababinka ne yau zan yi uquba duk uquba da zan yi a sababinka ne ba ni ba Allah ya kyauta na'am ina ne wannikal yace yani bika al-yawma u'akhidhu wa u'aqibu a dalilin ka ne yau zan kama wanda za a kama da laifi zan yi uquba ga wanda zan yi uquba akan laifinsa wa unakkilu kuma zan yi azaba wa u'azzibu duk ma'anar su daidai tankili shine ne ta'azibi ma'anar su daya an gane abu sai ce wa bikal yawma uqi kuma a sababin ka yau zan bawa wanda zan biya komai yani atakarramu wa atafaddalu zan yi karimci in ba da kyauta in ba da falala ga wanda na so ka kaulihi jalla wa ala kamar da Allah yake ce aqa'an ghayra majdu ladan da yake bayarwa a lahira kun ga kira shi da aqa'i ashe afa'i ne kyauta ce gairu majdud ai gairu maqtu bayan kakkiya ba wani malami yace wannan kalma tana cikin kalmomin da suka fi bashi kwaɗayi duk a cikin alkur'ani saboda Allah ya ce afa'an gairu majdud kaga duk da ma an riga an faɗi khalidina fiha abadan zalika al-fawz al-azim ko an faɗi khalidina fiha wancan ka iya cewa saboda munasabar lokaci ne babu wata rana da za a ce abun ya tsaya to shi ko wannan ghairu majdu ba shi ainihin ni'imar ba ta yankewa sam sam ba zance ba bil ba saboda muqarana da zamani ba a'a sam sam ni'imar nan ba mai karewa ba ce in ka shiga aljanna to ba zancen a ce ni'imar ta kare ba fita kuma ni'imar ba ta karewa ata'an ghayr majbur as'alu Allah an yuwaffiqani wa iyyakum li hadha al-ata' al-azim to sai ce fadalla zalika ala anna Allah jalla wa ala wannan yayi mana nuni akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-islam huwa al-mizan ya sanya musulunci a matsayin shine ميزان وبأنه يعاقب بتركه kuma cewa Allah maɗauki zai yi ukuba wa mutane saboda barin musulunci in suka bar musulunci ba su yi ba to a kansa Allah zai musu azaba wa yu'akhibu haka nan kuma zai kama mutane da laifi bi tarkihi saboda barin musulunci kama annahu kamar yadda cewa shi Allah yukrimu zai karrama zai karimci wa yun'imu kuma zai ni'ima wa yatafaddalu zai ba da falala wa yu'ti zai ba da kyauta bil islami ai bi sababil islam a sababin musulunci zai baka kyautar da zai baka fa idza kana al amru kadhalik in dai ina jin kun gane da ya zancen da ake cewa duk wanda kaga an bashi wata kyauta a lahira to saboda musulunci ne domin me wasu suna cewa dan me Allah zai zaɓi iya musulmi ya sa su a aljanna suna ga kamar yayi zalunci tunda dai duk bayinsa ne shi ya halitte su me yasa ba zai tausayi duk a ce to ku je duk an yafe muku ba da masu yancin dan adam da masu abubuwa dai da yawa yanzu masu sukan addini haka zaka ji suna ta wannan zance to wanne irin ubangiji ne haka wata irin rahama ce kuma sai a sa mutum a wuta ba kyale shi man dai tunda dai abin ya riga ya wuce shi ban kai masa a duniya ma baya hakuri kuma haka ba in kai masa zai iya kai ka kotu a ta shiga ce zai kashe kuɗi ko nawa ne ina ga ina ce irin wanda suka shiga tarkonsu suka saba musu suka saba wa fahimtarsu za ka ga ba sa musu sauki su ma da za su taka musu wani abu za su kai su kotu za su ko shekara nawa za a yi ba za su kyale su to su ma su yi rahama mana in yaso su kyale mutum Allah subhanahu wa ta'ala ina ce ya yanke mana hanzari ya aiko manzanni ya gaya mana tintini wannan halitta da muke gani da girmanta da abun mamakinta shi ya halitta a ɓoye yake ba ganinsa ake mai rabo wanda ya gaskata manzanninsa da abin da suka faɗa a littafai shine zai ce amanna billah mun yi imani da Allah nan yana nan ko da ba mu gan shi ba wanda ba shi da rabo shi zai karyata shi ya ce to dalilai dai akan cewa yana nan ga sunan da yawa dalilai kuma da suke nuna wajibcin a bauta masa duk ga sunan ya faɗa ya aiko manzanni a bauta masa duk wanda ya san da shi kuma ya ƙi bauta masa menene laifi idan an azabtar da shi shi mai cewa wannan irin zance me yasa zai rubuta abu kaza duk wanda aka kama yayi kaza a kulle shi a daure shi me yasa ba zai ce shi ma ai amfani da abin cewa a kyale shi kawai aikin da dai tsautsayi ne ya riga ya faru kowa a daina kama shi da laifi kako babu wata doka ko babu wata al'umma da za ta zauna da irin wannan rashin hankali domin rashin hankali babu hankalin da zai ɗauki cewa a rayu babu doka dole ne a samu doka dole a yi kaza a samu sakamako mai kyau a bar kaza a samu mummunan sakamako tilas a samu wannan to Allah kuma shine mai halitta shi fa saboda adalcinsa ne ma ya aiko manzan in ya ga dama zai iya raba mutanen kawai haka ce wannan ku je kaza wannan ku je kaza amma ba haka ya zaba ba ya dora wa kowa hujja ya turo manzo ka yadda da manzo to kana da hujja nan kiyama an aiko manzo ka yi imani da shi in aka azabtar da kai ka iya cewa ya Allah ni ba na yi imani da manzon nan kuma Allah ya alƙawarin ba zai azabtar da wanda ya imani da manzon ba ba zai saba inna Allah la yukhliful mi'ad amma ya yi alkawarin duk azabar da ya ce zai yi duk abin da ya ce zai muku na azaba to zai iya gafarta banda mutuwa akan shirka shi ne alkawarin duk wanda ya mutu yana bauta wani wanda ba shi ba to nan kan ba za a yabe masa ba azaba za a sashi kuma dama ya halicci ne fa dan wannan dan me za a rika jajin Allah ne da irin wannan abubuwan namu na hankalin duniya ko ai ba daidai bane wajibi mu yadda Allah fa daban yake Allah shine Allah ya fi ƙarfin wannan irin mizanin da ko mun ba mu aiki da shi a tsakaninmu ballantana a shi mu ɗora masa mu ce don me zai zama ba shi da tausayi tausayin na waye tausayi fa da muke samu a tsakaninmu manzon Allah suna ya faɗa wannan tausayin ka ji cewa kana tausayin dabba ka ji kana tausayin ɗan adam ka ji kana tausayin ɗanka kana tausayin matarka wannan tausayin kashi ɗaya ne cikin ɗari ƙwaya ɗaya a cikin ɗari na irin rahamar da Allah yake da ita shi ne ya sako ta a bayan ƙasa ita ce muke juya ƙwaya ɗaya ne it's only one percent na shi rahamarsa irin rahamar da yake da ita ku yi ya juya baya ku yi ya kau da kai ku yi wanda ku ba za ku iya irin wannan abu yanzu wane ne a cikin mu dan Allah kullum zaka zo ka saba masa yau ka mare shi gobe ka zage shi ya ce ka yi ka ƙi ya ce karka je wuri kaza ya ganka a gurin sau dubu zai ganka kuma in ka gan shi sai ka juyo ka ce a yi haƙuri in sha Allah ba zan sake ba sai ya kyale ka gobe ku sake haɗuwa ya sake ganin ka jibi ku sake in ɗan adam ne da Allah ya zai da kai zai ce kai ne masa wasa da hankali haka ne ko ba haka amma Allah ba haka yake in za ka tuba sau dubu daga zunubi Allah zai karɓa sau dubu yau kayi ka tuba ka tuna cewa shi mai gafarta zunubi ne ya Allah na tuba zai ce ka ba wasa kai da hankalinsa gobe in ka koma ba wayo kai masa ba rahamar ce dai wannan rahamar ce kayi ya sake cewa je ka an yafi shi abin da yake so ka yadda da shi shi ne duk lokacin da kai laifin ka dawo gunsa ka ce ya Allah na yadda kai ne mai tuba kai ne mai karɓa tuba ya Allah na tuba a sauke min sai ya sauke ma je ka saboda kai din girman ka bai kai ai maka rowar wani abu ba shi haka falalarsa take to amma mu ya muke a tsakanin mu ba haka muke kullum ai maka ni'ima ai ma gori ko ba haka muke ba za a yi ma gori kuma kai laifi a ce ba mu kai ma kaza ba ba mu kai ma kaza ba kai Allah fa daban yake Allah kyauta to mu je sai ce fadalla zalika ina ne yau bi annahu yu'aqibu bi tarkihi wa yu'akhidhu bi tarkihi kama annahu yukrimu wa yun'imu wa yatafaddalu wa yu'ti bil islam fa idza kana dhal fa idza kana al amru kadhalika to in lamarin haka yake kuwa fa inna tahqiq al islam to tabbatar da musulunci ko ayi shi yadda ya kamata huwa a'zamu asbabin najati wannan shine mafi girman sabubban tsira gobe kiyama duk mutumin da yake so ya tsira gobe kiyama to ya tabbatar da musulunci ta hakiki abinda ake nufi anan shine ba shi haƙƙinsa ka biwa musulunci haƙƙinsa ka yi shi yadda ya kamata duk abin da aka ce ka yi ka yi sannan ce a'zamu ma yakunu bihi al-i'ta'u wal karamu wal fadlu min Allah jalla wa ala mafi girman abin da za a bada kyauta da shi ai karimci da shi ai falala da shi mafi girman abin da zaka samu falalar Allah saboda shi karimcin Allah saboda shi kyautar Allah saboda shi shine al-islam wal fadl min Allah jalla wa ala da falalar Allah madaukaki haka ne ko ma'ana a'zamu ma yakunu bihi al-i'ta'u wal karamu wal fadl min Allah jalla wa ala shine an yuhaqqiqa al-abdu islamahu mafi girman abin da a sakamakonsa Allah zai baka kyauta ya baka ima karimci ya baka falalarsa to shine ka tabbatar bawa ya tabbatar da musuluncinsa ya yi musulunci yadda ya kamata wa an ya kuna musliman alal haƙiƙati ya zama musulmi bisa haƙiƙa ba a baki kawai ba Allah baya son munafiƙai munafiki shine wanda a baki musulmi amma a zuci bai yadda ba kada ka bari a ce zuciyarka fa bata yadda da Allah ba wallahi ba karamin hasara ba ce laifuka na gaɓuɓɓa in zuciya akwai aƙida duk da haramun ne wasu daga cikinsu akwai haram akwai makaruhi to suna da sauƙi akan a ce zuciyar bata yadda da musuluncin ba bata saki jiki da shi ba in kana da aƙida tabbatacciya miƙaƙƙiya to ko kana zunubi da sauƙi za ka koma ga Allah ya gafarta maka amma in abu ya kai ga shirka akwai kafirci akwai rashin yadda da Allah akwai ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi a zuciya to akwai matsala duk abin da mutum zai komai kirkin sa Allah madauki ba zai karba wannan kuma mun sha faɗa dai ba sai mun tsaya kansa wa anna man takhallafa kuma mu sani cewa duk mutumin da ya yi takhallufi ya tsaya a baya an zalika bai aikata wannan musuluncin na hakika ba fa huwa mu'akhadhun to za a kama shi da laifi wa sayuraddu alaihi ma ta'abbada bih za a mayar masa abin da ya bauta da shi mimma laysa min al-islam na daga abin da ba musulunci bane kar ku manta ma'anar mu guda biyu ta wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu minni ko sannan mun yi ababin babu tafsirin islam yana da ma'ana biyu abin da yake addinin da wajibi sunansa ya zama islam sannan abu na biyu wajibi siffarsa da abin da ya kunsa ita ma ta zama islam idan mutum ya zo da addinin yahudanci ko kiristanci ran kiyama Allah ba zai karba ba kaga dai yayi bauta yayi kuka yayi rawa yayi kida yayi ihu duk Allah ba zai karba in kuma mutum har yanzu ya zo da addinin da sunansa islam a sunance amma a siffarsa ba shine islam inda Allah ya koma zan Allah su musulma da shi ba shi ma ba za a karɓa ba sai Allah ce a ni ba da wannan na aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare in ka canza sallah ka canza azumi ka ƙari a nan kai ƙari a wancan salati kai kaza kai kaza kai kaza shikenan wannan aikin Allah ba zai karɓe shi zai ba da lada ne ya ba da karimci ya ba da kyautarsa akan islam ɗin da ya san shine islam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina akwai islam ko babu a zamanin nan zan Allah sallallahu ka bata bakin ka ma ka ce ko to wannan islam ɗin ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dai ya saukar da wannan aya al-yawma a yau kun ga ya bata zarafi zarafi ne na zamani al-yawma a yau innan da aka saukar da wannan aya ranar arfar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hajjin sa akmaltu lakum dinakum na cika addinin me ma'ana akmaltu hmm? akmaltu na cika yanzu idan wani ya zo ya ce musulunci bai gama cika ba ya kore wannan ayar ko bai kore ba Allah ne ya ce ya cika shi ya cika in an ce ya cika ana nufin duk wani ƙari baya buƙatarsa in dai kana yin islam ne domin ka shiga aljanna to wannan ɗin ya ishe ka ka shiga aljanna wa atmamtu alaikum ni'mati ni'ima ta ita ma na cika ta akan duk wata ni'ima bata kai musulunci ba to na cika shi a kanku sai ce wa raditu lakumul islama dina musulunci shine da ya zama addini a gare ku to wani musulunci idan mutum ya zo ya musulunci amma kuma siffarsa daban da wadda manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi to yayi musuluncin da a zamanin da Allah da ran da Allah ya saukar da wannan ayar ba shine islam kun fahimci wannan zancen zaka in kana son islam ɗinka ya karɓu to ya zama irin wanda annabi sallallahu alaihi ya zo da shi kar ka bari ka shiga wata hanya da za a dora ka akan islam ɗin da ba shine manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi ya zo da shi ba akwai hasara wannan shine fa zahirin alqur'ani wannan kuma shine haƙiƙanin abin da Allah ya faɗa karbi da mai cewa bin zahirin maganar Allah yana sa a shiga wani hali a bata to ina za a samu shari'a in dai ka bar maganar Allah ko gargajiya na cewa wannan ba sa ba su da fahimta sun tsaya kawai zahirin nassi suke kallo to ga mun zancan wa za a dauka a canza ma'anar akmaltu ko a canza ma'anar al-islam ko a canza ma'anar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu wata kwana da musulunci yake buƙatar a dauko wata bid'a sabuwa a cusa a cikin sa ba ka buƙata in dai ka bauta wa Allah da iyakacin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to tabbace kana cikin wanda in Allah ya karɓi aikin su da ikhlasi ba riya a ciki to aljanna za ka saboda addinin da kai wanda iri ne shine irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma wallahi in ka kama wata ibada da ba Allah ne ya aiko manzon Allah da ita ba kai tunani ran kiyama a wannan ma'auni za a auna maka ita babu Allah ba zai karɓa wannan ba abun wasa bane annabi sallallahu kuma ya fassara wannan ayar da kansa gashi nan ya kawo mana ina jin hadisi na gaba ko hadisin Aisha man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wani malamin bid'a yana jin baya so a ce wani aiki da yake bid'a ne yace shi ba abin da baya so ya ji irin wannan hadisi da yana da dama da ya cire shi daga hadisai gaba ɗaya man amila amalan da tanwini laysa alaihi amruna amru man amrun malaman zamanin amrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa huwa raddun za a dawo da shi ba a so wallahi ba abu ba abin da ke nuna rena manzon Allah irin bid'a mutum ya yi ta kuma yana tsammanin wai wannan bid'ar ita ce san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya rashin fahimtar musulunci ya yi katutu a zukatan mutane da yawa har ya zama irin wannan zancen yanzu da muke wai shine bako gashi ko shine zahirin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah kyauta mu je to sai ce wa hadha kama zakarna yashmalu alfi'ataini wannan kamar da muka ambata a baya ya kunshi bangarori guda biyun nan man laisu bi musulmi waɗanda ma ba musulmi ba ne asali addininsu ba sunansa musulunci ba wa fi'atin halil islam da kuma ƙungiyar ko ɓangaren ma'abuta musulunci a suna alladina lam yuhaqqiqul islam waɗanda ba su tabbatar da musulunci na haƙiƙa ba fa haula'i mukhatabuna bil mu'akhadhati waɗannan su ake magana in aka ce za a yi mu'akhadha za a kama mutum da laifi to su ake nufi da wanda bai musulunci ba da wanda ya musulunci gurbatacce ya aikata ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni da ita ba wa mutawa'aduna bi qawlihi kuma su abin yi wa narko ne alkawarin azaba su ne da su ake a cikin wannan aya wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin da su ake ba da su suwa wannan nau'in mutanen biyu da waɗanda ba musulmi ba kakaf ɗinsu da kuma musulmin da suka canza musulunci suke yin musuluncin da ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abinda nake faɗi sau da yawa cewa yin bid'a rena annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai ce ya za a yi faɗi haka wanda yake ta wa'azi yake ta faɗakarwa yake ta kira da san manzon Allah san annabi kaza da kaza ya za a yi kuma a ce ya rena annabi to don Allah bawa ya bawan Allah Allah ne fa aiko manzon nan wallahi ya fi kowa gaskiya wallahi ya fi kowa sanin me Allah yake so wallahi kuma ya fi kowa sanin yadda za a yi a sami yardar Allah shi kuma ya yi aiki irin yadda Allah ya umarce shi ya isar da saƙo yadda Allah ya ce ya isar ya bar sahabbai akan wani abu duk abin da ya zo daga baya baya cikin abin da ya bar sahabbai a kai me zai hana kai din ka tsaya iya nasan ka shiga aljanna shi wannan da zaka ɗofa na din ka jona a jiki da baka da tabbas kuma ba zai bayyana ba sai ran kiyama sannan zaka ga abin ya bayyana maka asara ka ga kai hasara ka ɓata lokaci me yasa tun yanzu ba za ka haƙura da iya na manzon Allah din ba ko ba a yarda da hadisan ba ne ko ko ayoyin ba maganar da suke faɗa ba kenan mu zauna mai tunani akwai mamaki akan ka samu mutum yanzu yana hakikan cewa sai an yi wata bid'a dan me za ku hana mutane shekara nawa ana yi ai ai ba magana shekaru ba ne maganar manzon Allah ne daga nan ne zuwa zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu duk wanda ya zo to bai kai manzon Allah shekaru ba ko ba haka bane da ka in zancen tsufa ne biya fi mu babu wani tsoho da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi kuma sanin abin da ya kamata a bautawa Allah da shi taka maganar ita ce ai da'a ga Allah ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dora mu akan tafarki madaidaici yace alladina sai ce idza tabayyana hada in wannan magana ta bayyana fa inna hadha alhaditha to lalle wannan hadisi min alahadith alazima suna ga cikin manya-manyan hadisai allati tahuzzu an-nafs da suke girgiza rai suna kada rai sosai mutum ya tuno ran da zai tsaya gaban ubangiji tahuzzu an-nafsa wa tahuzzu al-fu'ada kuma suna girgiza zuciya wal jawariha da kuma gabubba fi luzumil islam sahih akan cewa lalle wajibi ne mutum ya rungumi ya kuma lazimci musuluncin haƙiƙa wa adamu mukhalafatihi ila ghairihi kada ka saba wa musuluncin gaskiya zuwa wani abu daban duk wani tawili bai kai zahirin qur'ani ba kada ka bar zahirin alqur'ani ka tafi tawili tawilin da wani zai dora ka akai sakamakon kokarin kare fahimtarsa yace fa kama tara kamar da kake gani ya kai mai karatu laysatil mas'alatu mas'alatal ibadati min haythu hiya faqat lamarin ba iya maganar ibada bace kawai a matsayin su na ibada ba maganar ibada bace wa innamal mas'alatu mas'alatu tahqiqil islam ana zancen tahqiqin shi kansa musulunci ne istislaman imanan wa ridan wa qabulan duk wannan aina suke ya shafi gaba ɗaya ne da ayyukan zuciya da ayyukan gaɓuɓɓa na ibadoji in zuciyar tana kokonto fa duk ibadarka to sai zama wannan kokonton na zuciyarka ya ɓata maka ibadarka sai an samu aƙida mai ƙarfi ka amincewa Allah cewa ya fi ka rahama ya fi ka sanin daidai ka amincewa manzon Allah sallallahu alaihi cewa ya fi ka sanin abin da za a bautawa Allah kuma a sami yarda Allah da shi to in zuciyarka akwai matsala da gyambo akan wannan to ba a zancen ibadarka zaka zancen ba wai na ibada bane kawai mu yi ibada mu yi ibada a'a sai islam na gaske ya samu a cikin zuciya cewa Allah shine gaskiya duk abin da ya faɗa shine gaskiya yadda yake son ai addini shine daidai ba yadda kai kake gani ba yace wa hada mimma yanbaghi wannan yana cikin abin da ya kamata bal kai ba kamata kawai ba yajibu ya wajaba ya faɗi kalmar kamata sai ce kai shi ne ma'anan bal bal ka kyale zancen kamata nan a'a ba kamata zan ce ba ya jibu yana cikin abin da ya waje ba ala talabatil ilmi akan ɗaliban ilimi masu wa'azi wa ala du'ati da masu da'awa ila Allah jalla wa ala afradan ko individuals ne ɗaiɗaiku wa jama'atin da jama'a jama'a ƙungiyoyi wa majmu'atin da group group da na mutane an ya'tanu bihi kasiran su damu da wannan lamarin da yawa wannan lamarin su sa shi a gaba sosai shigar da musuluncin gaskiya cikin zukatan mutane ya zama daidana su maganar su kullum akan wannan lamarin ne in za su buɗe baki su ta magana akan wannan to ba su ɓata lokaci ba kar a ga cewa wani ya cika zancen aƙidan nan kullum zancen aƙidan nan wai ba a zancen wani abu ne haka za ka ji sai ka ji wasu sun fi son mai wa'azi akan haƙoƙin maza akan mata haƙoƙin mata akan maza ko amma baya so ya ji an ce abu kaza bid'a din da ala kaga za a raba kan mutane to wannan in wannan din bai samu ba wancan din fa ko ka bai mace haƙƙin ta wallahi in aqida ka ba ta da kyau ba za a kalli wannan haƙoƙin da ka bayar ba aqidar ita ce asali in ba musulunci mai kyau wala duk kirkin ka ga mace sai mutum ya tabbata a wuta za ka zancen shi ne wannan abun ya tabbata to sannan sai waɗancan kuma sai su biyo baya li'anna al-ghayata yace domin kuwa al-ghayata min ad-du'ati min ad-da'wati matukar abin da ake so a cin masa main objective shine gaya min ad-da'wati na da'awa wal ghaya min at-ta'lim asalin shi ma min objective na yin ilmantarwa huwa najatul ibad wallahi shine kasa bayi su tsira asalin dalilin da yasa masu wa'azi suke wa'azi shine su taimaka wa bayi su tsira daga azabar Allah ba kawai dan su suna ko dan ayaba musu a ce wani ya iya wa'azi wani ya iya kaza wani ya iya kaza ba in ka sa wannan abu a zuciyarka sai kai hasara duk ayyukanka ya zama abin da ya dame ka shine abin da ya dami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam hakin ke tsayawa fa ya rabbi ummati ummati har kasa bacci yake saboda al'ummarsa ta tsira mun yi maganar nan kwanaki can ko yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya Allah kar ka sanya al'umman nan tawa ta halaka baki da ya Allah kar ka sanya al'umman nan tawa rikici ya dame ta ya Allah karka sa kaza da kaza duka saboda tausayin mu tausayin al'ummar to duk mai wa'azi haka ya kamata ya zama ya mu'amala da mutane ta babin tausayi so yake su bar hanyoyin da za su shiga wuta ba iya yi ba ne ba girman kai ba ne yoni yana cewa wallahi malaman nan duk sun matsa mana su komai ba kyau in ba za ka yi ba ka tafi magana ce ta ran kiyama za ka zo gaban ubangiji ka yarda da shi ko baka yarda da shi ba malami tausayin ka yake yake gama gaskiya in ba ka so ka ce na tashi na tafi ka ce ma ba za ka yi musuluncin ba kanka ba ruwan malami magana ce ta abinda malamin ya faɗa gaskiya ne ko ka ƙarya yau Allah nan ne za a ce malami bai kyauta in dai maganar ita ce ya faɗa gaskiya kuma haka Allah ya ce haka manzon Allah ya zo da shi to kai ya kamata ya rage maka kai aiki ka tsira ba kai aiki ba kuma kanka za ka mu yi mu'amala da mutane mu masu wa'azi da ilmantarwa da irin wannan tausayin kuma mai da hankali akan waɗannan matsalolin shine sama da duk wasu abubuwa da zaka ga ana tattaunawa a kansu yanzu wani in ya zauna a harkar abin da ya shafi wa'azin ko zancen haila yake sai ka ga an saki layi an koma da labaran duniya da abubuwa da hayaniya da zancen siyasa da menene ya ta bayanin ra'ayoyinsa shi na kansa akan al'amura wannan duk ba karatu bane ne karatu shine abin da za a haɗa ka da Allah ka ji haƙoƙin Allah da yawa ba ka sani kuma ka je ka ƙara buɗe dawa ka nemi ilimi amma in zo ni in ɓata hankalin mutane manya manyan mutane suna zaune ka zo ka tafaɗa ra'ayinka ra'ayinka akan siyasa ra'ayinka akan wani wani baka tare da shi wani kana shiri da shi wani ya ce ma kaza kai kuma zaka zo kai raddi wannan ba daidai bane ɓata lokacin ilmantarwa ne ilmantarwa a ba mutane ilimi su ginu ruhinsu ya ƙoshi da girmama Allah su ji cewa lalle so ake a haɗa su da Allah su tsira daga azaba su samu shiga aljanna Allah ba mu dace to sai ce ina ne wa hada yawa sai ce wal ghayatu min at-ta'lim huwa najatu al-ibadi wa ta'bidu al-ibadi li rabbi li rabbihim jalla wa ala abautar da bayi zuwa ga ubangijinsu a sa bayi su zama bayi na haƙiƙa ga ubangijin da ya halicce su fa'iza kanu yud'auna ila shay'in in ku aka kasance ana kiransu zuwa ga wani abu wanda la tu'manu ma'ahu najatuhu wanda babu tabbacin za su samu tsira shine tu'manu ba a amincewa babu assurance na samun najati a cikinsa yawmal qiyamati ran qiyama fa innahum ala khatar to da suna kan hatsari wanda zai zo ya zauna ya buɗe majalisin faɗin laifin mutane gwamna kaza bai kyauta ba ai an yi kaza yau kaza ai kwaye waye waye Allah kuma ba zai tambayi wani a cikin mu nan akan laifin wani shugaba wajibin malami ya sauke nauyinsa a matsayinsa na mai wa'azi in ba matsorashi ba ne ya tafi wurin gwamnan ya rubuta takarda ya je miƙa masa amma ba mutum ya zo ya bar wannan abin shine abin da zai iya ba sai ya zo ya tsaya ya mai da mumbarinsa kullum ba da labarai yau an yi kaza ba mu yarda ba a sa ko a tunzura mutane ko a ce a je a yi hayaniya wannan duk ba shine ilimin addini ba ilimin addini sawa mutane tsoron Allah kusanto da su zuwa ga Allah wannan ba ana nufin su manya kar a yi musu ba amma su manya suna da hanyar da ake musu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kuma manya manyan magabata duk sun koya mana wannan ba tsoronsu ba ne a'a amma akwai hanyar da faɗin hakan zai musu amfani in ka zo kai musu terere a nan ko kai aka yi wa terere a nan aka ce wane aka faɗi sunansa bai kyauta ba haushi za ka ji alal aƙalla in ba za ka iya mutum komai ba a ce ka daina masa magana to ballantana wanda shi ba haka zai tsaya za ka malamai da Allah su gyara manhajin yadda suke jan mutane da ilmantar da su su haɗa su da Allah shine wajibinsu ba matsalolin da ba su da tabbaci akai ba kuma Allah ma ba zai tambaye su akai ba yanzu waye zai tambaye Allah zai tambaye shi akan laifuffukan da wani shugaba yake wanda in malami bai faɗa ba za a ce yayi zunubi ba duk ba haka bane musamman faɗi ku in gaya muku ko ba haka bane in ni na san abin ni kadai ku ba ku sani ba ai wajibi na ne ni in je in yi nasiha a inda za ta yi amfani amma na gaya muku wani amfani ta samu na ziga ku ku ji haushinsa ku ga rashin amfaninsa ku zage shi mutuncinsa ya faɗi in ya ce a yi ku ce ba za ku yi ba ko ba haka bane to kun ga wannan kuma ba maslaha yake samarwa zaman lafiya a cikin al'umma shi yasa as-salafu salih suka hana irin wannan manhajin ba daidai bane Allah ya kyauta to mu samu inda zamu tsaya yace in ku ana kiran mutane zuwa ga abin da babu tabbacin samun najatin su da tsiran su a ciki fa innahum ala khatar to an bar mutane akan hatsari shi yasa karka da kaji wasu suna cewa da Allah a daina wa'azozin aqida aqidan nan tana raba kan mutane a bar mutane kowa da fahimta sa kawai a tsaya akan maganar abubuwan haƙƙin makoci da zamantakewa wannan duk suna da suna nan a mahallin su ai a hudubobi za ku ji da ana yi saboda lura da halin da mutane suke ciki a yi hudu ba akan abin da ya shafe su duk ana yi amma a tarkizi akan abin da ya shafi aqidan nan shine sama da kowanne abu sannan shi wata kunu da'awatu sai zama da'awa ta zama laysat ala babiha an yi ta ba akan babinta ba wa laysat ala ma yuhaqqiqu lil mar'i najata idan salakahu sai zama da'awa ta zama ba akan abin da zai tabbatar wa bawa ko mutum tsiransa ba idan ya bi wannan hanya ya kamata a dora shi akan hanyar da in ya bi ta zai tsira ba hanyar da in ya bi ta ba zai tsira ba kuma Allah ma ba zai tambaye shi akan wannan al'amari ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare mana addinin mu Allah ya bar mu akan musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik